نفسه نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwada karkada a birnin da makaran jamhuriyar Nijar. Yau muna Alhamis sha uku ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha uku ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a darasinmu na jiya muna cikin mutafifi mun tsaya aya ta ishirin da shidda insha Allah ya tashi aya ta ishirin da bakwai kayan na uwa wajen abin karatu ka abin ya zama to akwai rudu ana karatu tare gaba daya da sauti guda in ya kare ku kabara wannan amma magana ana yi taron iya kawo rashin zuwa wurin gaskiya abar shi karatu ya kare kuma wannan kabara ba da kabara amma karatun tare ne da kuma abin da yake da sauti guda da ba ka dace ba ina ga kenan ka tashi aya ta 27
ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم za mu tashi wa mizajin mutasalim bayan duka wannan bayanai da muka ji a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari wasu daga cikin ni'imomin aljanna wanda kuma ya ja hankalin mu karshen bayan wannan bayanai na cewa akan wannan ni'ima ta aljanna ya kamata duk mai wata gwagwarmaya nan ne wurin gwagwarmaya wajen neman wannan matsayi na gobe kiyama sai ki gaya mana wannan giya da muka samu labari na wasu ƙaunin marhaƙin makatum sai ta yi wa min zaji min tasanin abinda ake gamawa a garwaya a kone ido na aljanna mai suna tasanin wannan tasanin wani ido ne na musamman aljanna wanda bayan Allah makusanta za a shayar da wannan ruwa Allah ta gaba إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Allah subhanahu wataala ya mu labarin halin mutanen banza game da masu imani al'ada ta yau da kullum halin mutanen lalatattu ga masu imani Allah ce innal ladina ajramu wa'inda suka lalace suka yi mana miyagun ayyuka masu ba imani ga wani halin su kanu minal ladina amanu yadhakun sun kasance suna dariya ta izgili ga masu imani na menene wai masu imani su ne abin wa dariya abin wa izgidi bayan kenan haka nan an ce diba ce ta wulakanci suke masu imani sa ga masu wawaye ne ba su da hankali kaza kaza ko sun mata abin da ya kamata dai ba su wayo kuma wai da marubi mita ga mazu haka idan suna zamne a matsiga sai wanda daga cikin masu imani zai hucewa sai ka ya zama abin gwadawa ana aibantawa wannan hali ne daga cikin halin marasa imani wanda kuma iya daga cikin abin da Allah zai sa zai musu ukuwa gobe kiyama har su ga neman agaji Allah Allah zai maido musu wani abin da suke a duniya Allah zai sake maido musu magana ga wurin daga cikin laifinku ta yawan cikin mummuna da Allah ke cewa lokacin da aka tura ‘yan wuta gidan wuta suna roƙon Allah rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفرنا ورحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنصتم ذكري وكنتم منهم تضحكون التي إني جزيتهم بما صبروا أنهم هم الفائزون Allah ce lokacin da aka sa'in wuta wuta sai suka roƙa Allah rabbana akhrijna minha ya Allah ubangiji ka hudda mu daga wannan wuta na menene cewa suna cikin azaba za su nemi aure sun rabana a karjin na mina fa ina wani na zalimun Allah hudan mun yarda yanzu an muka koma duniya muka sake wannan laihi aka mai domu mun san mun zalunci kanmu yanzu an zuba gwiwa ka dole magana banza ce suna wannan neman kawo wannan wata hujja ko hamzari a ba su dama su koma duniya sun yarda yanzu sun koma duniya suna me yanzu sun ga haza sun ga aci obari sun ga gadangadan ga wutar wa'azin da ake musu sun kiya gashi nan dukkan suke masu imani ga masu imani cikin halin kwarai suka suke muku hali sun ga haza ne za su ga nema Allah a kharijina minha Allah huda mu daga wannan gidan da wuta a ina abu koma duniya sun yi tafai na wuta na fa na zalimun an hamma koma duniya mun sake da wannan musamman zalunci to wannan kalma bata ma bata da kyau wajen Allah la khasa'u fiha la tukallimun Allah ya ce mai ikhsa an ce kora ce ta wulakanci domin kora kare ce ikhsa ikhsa ufiya Allah ya sai musu kora ta wulakanci ba bukatar magana ma ikhsa ufiya Allah ya ce wala tukallimun Allah ya ce ba su magana kuma kuma kun magana ba na ba na san magana kuma magana ko ya za Allah bai san magana bai san magana su to annan Allah ya ce musu innahu kana fariqun min ibadi yaqulun a duniya akwai wasu jama'a daga cikin bayina suna cewa rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin su suna ta kansu suna neman gafara ta Allah suna neman rahama ta Allah a duniya ban sun imani ku kuma fatakhasumum sukhriyan hatta asakum zikri sai kuka ɗauke su abin washe dantaka masu imani su ne marasa wayo su gane ba kuma masu ilimi ɗaya ya wakil na dai gwada isa da sauransu to ce waɗannan masu imani kuna musu dariya su Allah ta a gaya muku sani in ni da zai tuhumul yau mu bi masu sabaru a nan humul fa'izu Allah ce a yau na saka musu dalilin bima sabaru dalilin haƙurin cutarwa izgilinku da suka yi a duniya a yau ni kuma Allah ce na saka musu da cewa a yau su ne masu samun rabon kiyama kan ya kantar da kai ka yi haƙuri da masu zolaya ko izgili ko shigantaka akan wannan tutuci ne cikin sakamako da Allah zai masu imani akwai sakamakon haƙuri da suka yi akan izgili da zolaya za mu ce shigantaka da ake musu wannan shi ne kenan a nan ragewar labari wa'i za mu rumi ta ga mazum in masu imani sun zo hucewa wajen wani masa imani ya ta ga mazum ana shuna su da aibantawa wa'i zan kalabu ila ahli mun kalabu fakihin in kuma an kare matsiga an ci mutuncin masu imani za a koma gida ana jin daɗi da isa da tamaka a yau mutanen an gama da su an ci mutuncinsu kuma ya baje abin abu ne daga cikin gari ba wa'azuka da yawa da aka rika yi balle kahin Allah sai abin ya dauke sai shi wa'azi na sama kun dande a cikin mutuncin ahli sunna za a zo inda yake jama'a da ungo da ahli sunna ko da ke da wani ahli sunna a tsara wa'azi a rika cin mutunci da uwaye a zagi uwaye su a zage su a ce shegu ne ma ba za ka tai ba haka suka yi tai a yi taro na musamman a yi shela a radio za a ga kuma an san ungo akwai irin zana za a ce a gamu a can akwai magama yau mara wani iya zuwa wuri kaza ko wazi yan kuwa sa abin zai a yi kuma ce kuma an kace a shimana a karanta ji sai ya zala wani ya ji sai ya zala halaki ya yi wannan halin mutane na ka suke ta yi allah gafarta mana kenan ya ce idan sun koma gida za su koma suna masu jin daɗi an ci an wulaƙanta masu imani haka ba su ƙare ba da wa'i zara au muƙalu inna ha'ula ila dolu kuma idan an gama su gwada su zo wa'annan wa'annan batattu ne ɗan wadda mai ɗan mai karanta ta kai cewa al'ummomin halin mutane kusan jindira mutane guda ne kuma ubangiji guda ne malicin guda ne Allah daga halin mutane kusan guda ne so da yawa kun su mutane abinda suka gada uwaye daga garin a garin su suna da shi ne daidai a kullum haka tun farko ba kullum rukon abin da gada da uwar kanu ba tare ba da diba asalin abin daga ina zu ido a rine kurin haka na ga ana yi sai a manta da cewa abin wannan daga ina zu yan wa idan ko a can da suna da magana Allah da sun sa akwai Allah akwai komi akwai manzannin Allah amma gado suka yi mu suka sun yi rugun gado sai yi mugun gado uwayensu na tsakiya ko na kusansu sun bar hanya su suka yi ko tun da uwayensu asali suna kan wani addini kenan ya ga abin da suka isko a ganin shi ne addinin abin da ba shi ba ba haka ba ne wannan shi ne ana matsala game da shi a makka ƙwarai suna alfahari da ka'aba da annabi ibrahim a.s. da annabi isma'il haka suke alfahari su ne addinin ibrahim don ganin annabi ibrahim ne kuma ku sani cewa wannan abin da muke ana aikin haji a je wata mina a yi kwana takwas ga wata tara ga wata a je arfa a huce a zo muzdalifa a zo a zafi fada duk wannan misalar kahin ya zo mana yanzu a makka maza da ya zo maka ma Allah ake haji kurin abin da ya wakana an zo ko shirka a talbiyyar da ayyukan an gama shirka da bid'a an rubuta abun shine Allah ya bana sallallahu alaihi wasallama dan ya jaddada abun akan turbakin Ibrahim kawa to da shi mutanen maka suke alfahari da su ne asalin addinin kwarai dan mun diba Abu Jahl lokacin da aka zo bada har addu'a yake ya Allah dole ka mana katsoro cikin addinin Allah ka halaka shi a shi ya gwaje fashi a da ne shi mai aure shi manzo Allah ne ka san sabo shi ga manzo Allah ne ta sabo sabo addini bane Ibrahim ba ai shi suke adda ya Allah duk wanda ka mana katsoro a garin wani addinin ka Allah Allah ka halaka da shi to kashi yake ma da Abu Jahl haka suke aqida Qurayshawa su ne akan gaskiya su cika addinin Allah sun manta da abun daga baya aka canza kuma shi ne abin da sami a yau a ɗummum yau nan kasashen mangadi ba a yi musulunci ba zai ba haɗarin daga tsakiya wasu ya suka shigo da ɗariƙu cikin addini aka waye gari da tsubbu cikin addini ga tsubbu shirka da bida'a ya suka shigo ‘yan bayan suka ɗan shigo suke ji wani abin suka suwa suna yi shi ne daidai da ka zo ka ce wannan abin bid'a dalika ba addini bace ba shi kuma ya gama wanda kana addini gare shi ma dan dalika ne he kamar dalika da ma addinin da ya zo bisa ka aka a dalika shige ce cikin addini dalika shige ce cikin addini kada tsubbu shige ce cikin addini ba su bi cikin addini shigo za kai to shi wanda aka tsiko yanzu ya dauka kai ne maka san addinin musulunci tun da wannan dalika malam wani malam wani ita suke yi kace ba yi ba ta sun ba shin wani wani ya ce Allah ya ce annabi ya ce shi za ni mai cewa na bar muku abu guda biyu jin duniya ta tsami sarki ce in ne kun koma tushe biyu kuma ce annabi ce shi ne qur'ani da sunna ta da kan ne mutum ko ta diga yake ko ta diga taka annabi yayi ta ce a eh kan sunan malamin shi daga baka yi to ya samu tushe daga mai da abu suke gano abun shige ne babu abun a tare cikin addini babu shi shigo shi akai to shi kullum sai kallon wanda ya kama wanda wa'azi ya zo mishi ya kama tushe qur'ani da sunna su doka shi ya saba addini batacce ne su ma kuma jawa su ce su dauki musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallam su dauki musulmi da manzo Allah batattu ne sun bar addinin ibrahim annabi ba haka bane ba hatta yahudawa haka suke ji addinin ibrahim da take su alfahari su ne mutanen ibrahim kuma ya kuwa ya kai su yahudawa su ce su ne ibrahim yana saru haka su kuma su ce su ne ibrahim kowa iya nama alaƙar da ibrahim alhali kowane ya bar abin da ibrahim zo da shi wa kullum yan wasira in kana neman rayuwa cikin basira in bi zaka na addini a baka hujja ba ma da wani ba ko ya da rauni ko ya da ilimi ko ya da kaza kaza ba shi ba in wani ne dai ina tushe ina aya ina hadisi kuma hikimar Allah yau duk duniya in wata jami'a ce ta duniya yau in wani farfasar ne akan ilimi ba mu ba mu yin hadisi ya ce ga hadisi ya hudu na samu shi ba wata jami'a a duniya ko ta madina ko ta azhar wace ma ga hadisi kaza ta yi hadisi a sai saba ba wanda isa da kai ta ce ta aina ke hadisi ta yi a jami'a dama ko shi jisai shi da addini ke sauki Allah inda Allah maka basira inda Allah ta mishika wallahi gano musu ya ba wahala duk wani jami'a ba ba ɗin hadisi duk abin da na addini na ibada dai dole a baka tushe ka tambaya ina zo aya ina hadisi ina ya tabbata ko kwashe kwashe ne sai gani Allah shi da mu a taka cire wayannan mutane cikin rudun suna cikin bata amma wai ana gwada masu imani wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i la dhalun wa innakum kunna batatu ne in sun bar abin da aka gada shine bata Allah ce wa ma ursilu alaihim hafizi Allah ce to alhali ba mu aiko ba da waɗannan su suka kulawa da ake masu imani to ina roƙo su ina musu kai kuma ga abin da yake gaban kun manta ce ta lakta hatta asatu zikiri suka manta kuna musu irgi da wulakanci har kuka manta da abin da yake gaban ku shine ma'azu abin da yake gaban ku ba ku yi ba kuna ta shagalta da su Allah ta kudin da aiko ku ba a matsayin kulawa ko kiyaye da ake wannan bayan Allah Allah ce falyawm فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
to idan mun karanta a mun ji yadda marasa imani ke dariya ta raini ta wulaƙanci ga masu imani to hikimar Allah subhanahu wata'ala zai sa za a rama wa masu imani gobe kiyama za a rama masu imani za su rama Allah subhanahu wata'ala zai gwada wa 'yan aljanna suna gidan aljanna a gwada musu 'yan wuta a cikin wuta ana shi ƙowuya za a buɗe su gani su ma su mara su ba da sun ga suna ce maka sa mu shekartaka a duniya ga suna suna cikin azaba shi ne alaƙa ce a nan faliyawman ladina amanu min al-kufari yadhakun Allah ya ce a yau zarata kiyama wani kiyama Allah ya ce a yau waɗanda suka yi imani su ma za su rama dariya da aka musu a duniya za su rama dariya ga kahure in za su ma kahure dariya ramuwa abin da aka musu a duniya shi ne faliyar mallazi na amonu minar kufar ya dafun a yau su ma masu imani za su rama dariya su ga kahure ana al'alahira ne ya ce alal a ra'akin zurun kuma za su rama dariya suna kan gadajen aljanna suna kallon mana suna cikin cikin nishadi suna tattaunawa su ma za su ga za a gwada musu yan yan wuta halin wuya da suke ciki su ma za su rama dariya da aka musu a duniya suna wannan dariya alaka suna kan gado kuma gadajen aljanna gadaje masu ado Allah ta hal tuwibal kufaru ma kanu fa'alu Allah ta shirin mutane shi yanzu an saka ma kahure abinda suka yi a duniya jawabi na amjuzu an saka musu arama arama Allah ta rike mu cika alama بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت wannan sura ta al-inshiqaq bayani ya gabata baya fadar annabi sallallahu alaihi wasallam mai so ya ga lahira kiyama kamar a gaban shi ya karanta wa'annan surori wanda tana ciki cikin sura uku da takawir da ishiqaq da dan fitar da wannan Allah ya ce idan sama idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage wa adnat li rabbiha wa huqat kuma sama ta shurara uzunin ubangijinta na tsagewar kuma wa huqat ta cancanci neman uzuni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wata ruwa ta inganta nan salata muke cewa attati sama wa hukka laha an ta'id ma fiya mudi arba asabi illa fi malakun rakin asaji dan ake cewa sama ta yi kara saboda yauni da yake cikin ta duk girman sama babu wuri da za ka sa yatsa hudu wanda yake bi da ba komi duk girmanta kuma take-take da mala'ikun Allah subhanahu wa to a ran nan ta tsagi shakat ta Allah ce wala malaku ala arja'iha ga mala'iku su ma sun koma gehi sanin mota yace kuma wannan uzini yace ta cancanci neman uzini sama na kira na an karantar da kai dai sama za ta tsaki gaba daya duk girmanta wa idhal ardu muddat kuma ƙasa za a meke ta a shimfiɗa ta wa alqat ma fiha wa takhallat ƙasa ta binciko duk abin da ke cikin ta wa takhallat ta zama vid ba komai ta kada soje a shine magana ƙasa idan ta girgiza ba kan ta ta asqala ta hudu yumli me asqala shine bada tu ko ta binciko komai ajiya da aka mata ta binciko kowa gashi na asal can da alamun al'ajin kifata a yawon wata ku ƙasa ta ƙumshi matattu da rayu rayu a sama matattu a ciki to za mu yi gari gaba ɗaya ta binciko abin da ke cikin ta shi ne wa alaka ta mafiya wata hallat ta binciko ta binciko duk abin da ke cikin ta wata hallat ta zama kun cikin ta bid ta kudda abin ajiya da aka mata dole wai abu ne na zai gani wani kiyama kuma abin ne gaban ka zai kana ita ma ce ƙasar wa azinat da rabbiha wa hukat ta nemi uzinin ubangiji kuma ta cancanta yin haka da duka wa'annan su halittu gaba daya masu da'a ne ga Allah Allah musu kira itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i Allah ya sama tsarce ku zo ko ku zo cikin kuna masu da'a ko dole suka amsa kiran da'a ga Allah suna masu biyayya ga Allah kirki don sama da ƙasa suna ɗaya ga Allah ba ta kan gare mu Allah ya ce ya yi wani insa inna ka kadihun ila rabbi ka kadihan fa mulaki kai dai ɗan adam ta rage gare kai ma'ana mai aiki ne za ka yi aiki amma ka yi cewa tabbas aikin da za ka yi za ka yi cikin wahala cikin aiki na abin da ake nema kake wahala banza ka yi aiki wanda za ka samu sakamako a jin Allah ubangijinka sai ba wani ka yi aikin da za wahala da za ka samu sakamakonta a wajen Allah Ubangiji ka. Kai lake gama ka wannan rana فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا
Allah ce fa'amma mal'utiya kitabahu biyamin duk wanda aka ba Allah an ce ya shi wurin da ke wani tashin hankali lokacin raba takardu. To takardu za a raba takardu kai tsaye automatic kowa zai samu nashi. A wurin kiyama za a raba takardu kowa mai imani ya kama a dama mara imani a hagu. shi ne alama ta farko a hilin kiyama kaga ka samu matsayi kaga takarda ka hannun dama shi wanda zai kira ha ummu qura'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya wai bi zahu bi sarada ko cewa daga an bashi takarda a hannun dama ya ga alama shi ranar ya tsira daga nema adiba a karanta sakamakon cikin takardar shi to kina ce wanda aka ba takarda a hannun dama fahuwa yi hasabu hisaban ya siya za a mai bincike ɗan kaɗan mai suna bincike a bashi matsayin dama zuwa gidan aljanna wannan taurwa cikin harkokin sai musulun ya san ƙwararri ya buƙatar tushe aisha annan sallallahu alaihi ana bayani sai ke ce musu munukusa hisabu uddin munukusa hisabu uddin duk wanda aka ma binciken kwakwaf za mu azaba ba mu tsira ta ce ya rasulallah ina kai da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa amma man uce kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ashe ta kama nan aya ba annabi ne bayani ashe ta kama aya ita ga aya ba an ce wannan iya karantar da kai a duk lokacin da matsayin ka ne mai imani ka san wata maganar Allah kan wata mas'ala ko ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbata ko da malamin ka ne ko wane ne ka wani abu sabanin haka ba matsala ka tambaye shi ba tsaurin kai bane ba ƙuriya ba ta bashin suna bace ba kai shi rashin ladabi mu ana al'adar mu yawan ma man tambaya mai ce so ke bude malam sai a ce kamar izgili mai izgili ne kai ga a makaranta an tsane kan kana yawan malam tambaya to wannan ai abu ne na addini shi Allah ya ce karata ta sa kuma Allah ya kawo ya karanta da wani ayi amma na ya kawo na abu sabanin wancan sai sai tambaya kin ba ba ya tambayi malami kaza ne kaza ne kaza na an ce kaza ne ba matsala bace ba dan ba a so mutum ya zama cikin rudu kuma balle a yanzu hanyoyin wannan sadarwa iri iri hanyar sada illa ana wani sai ta farko zan maza mutane da sai a farko wala mutumin da ba shi da karatu ya kaurace mashi wani dan bid'a zai je wa ka cikin shakka haka mutu ita wallahi shi ne bisa ko ka baka ko malami da ka nemi malamin ka shi malamin sa ko jahili ya ya ya tsari da mun mai fitawa za za fitawa ka san wa kake shurare dan bid'a hadari ne zai jiwo ma da wata bid'a saba shakka yau ga kai wannan wannan kai wannan gabanin aka ce ga kan da mun garma garma imani naka garma garma imani naka wannan cikin malaman malaman tabiya ibn sirin in malam bid'a zo ce sai mu biya shi garin zaka mutu ya ce a zan ma bayan nan gani a ya ce aya ce ko aya ko aya musu ko aya gami ya ce ya ce gaba kace me yasa kace ma kaman kai sai wannan bid'a ce a hadari ne bid'a sai ya ce maka shugo ha da baka rubuta ka san wa kai shurare wallahi shi wannan bid'a hadari ne kaga malami ne duk malami ne a idan malami bid'a ne ka shura shi dan babu wani alkhairi gaddan bid'a ba zai kama kamar shi dan ne shi dan ne sai kama kalma abu goma takwas masu kyau sai kama daya sai gama da kai wallahi akwai dan uwa da suka shiga wata mishin jarar sai yake ce mini ya samu fitina ta wani aljini kaza wajen shi kuma da da sai kuma aljini ya zo ga abuki shi ta yi shigo ya shigo biyu kai suka hira ya kai mai sai ka mai hira sai ya bashi wata wata addu'a ko addu'a ko da sunna eh he ga mai tabbi he ce mana mana ban san iman da za a addu'a wallahi he ko mai addu'a ko ga mai addu'a addu'a kuma haka ce wallahi sunna ta kuma mi ce mishi kai hankali da bokaye sun halaka ka hawa zikin kai hankali da bokaye nace wallahi wani wallahi wazara ce in dai shi dani ba wata abu da ku shi zai sa mai ɗan kwashi ko abu ɗaya zai magamar kai wallahi wallahi ana na ana na kun ta yanzu sai kun in shigo kun da ganya ta yi ƙarshen al'amari zai tabbas san wa abu da sai ta ta zama a cikin gida iya cikin buruki shi zo ya ta yi jika gidanka wani boka ya zo wani boka zo gidanka Allah ce tashi su isko wani malamin tsubu a gidan da mata ɗaya suna aiki ka ga ba yadda da shi kuma haka ne sai wai gamshi amma wala ƙarshe da yake ta Allah ta alhamdulillah ya ɗanbarci addini sai suka zaga da gidi shi iska ya ce na ita eh da ka aki ba a yi na ki ban da yi eh ka za ta lauci baka ba ka zaka mun talauci mun talauci dan iska shi zaka ka zaka zaka shi da shi wallahi haka suka rubu amma ka ga mene iya ne kalmomi na alheri da bashi ga mai wata gaskiya haka ne to nan abu ɗaya zaka ko inda shigo shi kenan wallahi kamar ɗaya to ta idan kashin babu da shigo mishi hanya ce ta maganar labarin gaibu ta maganar tsubbin ko shi ma za ta labarin gaibu da haka kake jin tsoro da dan tsubu mugu ne wallahi dan tsubu da dan bid'a malam bid'a wallahi ka hasa shuwaran su dan tabbas za ka yi tabaruka ka samu ka samu wa kai shurare balle kina makaratu sai an ga maka aka san kama aya fatar aya wani zai ku kuce ga mafi yawa a ji wannan misali dan wani muna da misali an kala kawo duk an bid'a dan kala kawo aya bisan ta ba ga yana da abin da Allah ya ce eh Allah ya ce kaza ko eh wallahi shikenan Allahu akbar duk da Allah ta wani wannan su bai kama aya ba fasata wallahi dukkan sa suke jagoro za su kama aya kai da hayar da aka da su sai suke sai suke suke bin rudu ɗan wala muhim musul kuma wala mutai gama da adda Allah ya Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya Allah tabbatar da kai shari'a hayar da addu'a hayar da addu'a haka suke nan da nan su kai ka tabaro ka muna magana ta ta maganar da yake cewa na yake cewa magana ina da kanan jin ha dana aisha ta kawo annabi aya nan ne muka taso jazakumullahu khairan kenan in waye magana kana iya neman dalili kowane ne zaɓa abin da ka sani Aisha ta san Allah ya ce duk wanda aka ba takardu a hannun dama gobe kiyama za a mai hisabi cikin sauki ta ce yanzu ya rasu da ka zo ka ce don na kawo bincike za a mai azaba ya take ciki ka zo ta mata bayani ko annabi ya ce ya ce Aisha za ka al'arad wannan hisabin na masu iman al'arad ne za a bujuro a gwada ma bawa ba kun kokko bane ba a gwada ma ga abin da kai kuma an kawo ta ma ya ta gida aljanna ba ma aka ce ma binciken kokko la ce ba na bincike zo ka baka baka tsira ta ma bincike amma binciken kokko dalla dalla za ka ka tsira amma wata ruwa da kake cewa sallama Allah zai magana da bawa kai tsaye zai gwada ma bawa kai kaza da kai shi wani babu gani da kai shi bawa na kai kaza abin da ne yake da kuma da yi ne kuma da mutum ya yi su zai iya da nayi wannan kai kai na Allah wallahi gwada miki shine ba ba ya bura bincike da bincike wannan mane ba kai kaza Allah nayi kai kaza ba ga dama nayi bincike Allah to shi yanzu iya wannan nayin ya gama iya sai iya da shi kenan ya gama yau haka yake zato sai Allah zai ce a kusa yanzu Allah in ya tare to wannan gaba da duk abin da gaskiya duk an gawata musu to sai ji haka sai ce Allah ko su mun da su ba ni yanzu da wani ƙanana ne a shi ji ƙanana ke ji ya sa ko su ne shi manya wani iya tsoro a kasu to a kasa ba ƙanana jikawa can zai ce Allah ko su fashe manya biji su ba yanzu ya sake tana tana an gawata gawata a jigo yake nema a kawo manya a gawata mishi to shi ne Allah zai ce ba wana wannan a duniya ne da kai ne kayi kuma zana gawata maka ka ta jira maka ina ka ga masu imani kiran bincike ne ba da bincike wani ake zaba kokwa ne bincike kokwa amma da da da ya wala da yawa Allah tsira yace dai anan Allah ce wanda aka ma aka bashi takardu a hannun dama za a mai hisabi cikin sauki wa yanqalibu ila ahli matarura zai koma wurin iyalan shi iya mai horin ciki na menene zamu ga ce ila ahli matarura ko ka karanta nake gani ka ga mamancin magana karanta ta وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا
نعم من جي تغرقو نا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا wanda aka ba takardar shi a hannun dama za mai bincike mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masarura zai koma zuwa ga iyalan shi nan gidan aljanna cikin farin ciki iyalan aljanna ma'ana cikin aljanna kuma cikin masu gwadawa don iya yasan yasan shi kenan ya kare matsala sai sama hannun dama iya mai farin ciki ya tsinkar iyalai shi wa amma man wuce kitabawar azhari amma wanda aka ba takardar shi a hannun na an ce wara azhari da hannun za a tura daga baya kuma a hagu a nan za a mika mata takarda ga matan da gama yawo to wanda aka ba takarda a baya a bayan bayan shi kuma a hannun hagu shi kuma fasofa fasaufa ya du'u tubura zai ga kira wa tabura wayo wuta wayo halaka ya gama wayo halaka iya kira halaka Allah ce wa yasa da ta'ira kuma zai shiga hukunuwa da wuta ta ta'ira yace innahu kana fi ahlihi masrura shi wannan iya ciki iyalan ciki gurin ciki to na wurin ciki da wannan bambanci shi wannan mai takarda anan dama a lahira ne zai tunkari iyalan cikin horin ciki shi kuma wannan a duniya ne ɗan tamori a ɗan tamori a duniya kasar mara imani ba run takadarsa kuma abin da ya ga dama abin da ya mai daɗi abin da mai to ɗan tamori ne ba ruwan cikin Allah ce a haftu yau ma a jamo fi ibad ni kuma zan tsoratar da shi ranar ta da bayina ma'ana kiyama ta ta cikin halin tsoro wa mai al tsoro in wa mai al takawa bi tsoron Allah shi mai imani duk abin da yake yana rayuwa cikin takatsantsan iya rayuwa cikin takatsantsan in aiki ne iya dibawa halaka ne ko haram hatta da magana shi iya diba ta me yake faɗi in wani wuri za shi iya taka tsantsan in loma ya ɗauko iya taron loma da kai na tuzo dole ba kawai kuna zan kun ka tura komi ba komi ka tura a a kaga bincika daga ina zo dole mai na matsayi haka ne da abin da ka yi kana takatsatsa shi ne shi na kace a takawa kin kenan wanda yake da takawa yana rawa cikin halin tsoro mai takatsan bai iya hatara iya rawa kuma cikin hatara ki amma shi mara imani ta more ba ruwan shi kan shi ba ruwan shi gaba gadi ya fita gaba gadi kun abin da gaba ke bai da karko daya to shi annabi yace duk wanda ya rayu a nan duniya cikin aminci ba ruwan shi da karaba sai kuma gobe kiyama Allah ya rantsuwa zan tsoratar da shi ranar ta da bayi na gobe kiyama kaga nan anan ya anan ya anan ya samu aminci ko bai wa samu aminci gobe kiyama magana ke wanda yana cikin aminci dan ta mori anan to bai wa samu aminci a gobe kiyama yace in huwa khafani fi dunya an kuma anan duniya ji tsoro na ni kuma amintu yau a cikin wafi ibadi gobe kiyama zan amsa cikin nutsuwa cikin aminci dan tashin kiyama kenan wanda ana cikin tsoro tashi iya hatara abinda zai iya takatsantsan to shi kuma Allah zai ba shi amincin gobe kiyama shi da annabi kace Allah ya rantsuwa bai hada ba bawa tso aminci bi ko tsoro bi kai dai bi ne eh anan kai an muka ji aminci bai ba aminci gobe kiyama kana kai tsoro bai ba gobe kiyama kai tsoro magana kenan kai ya samu daya bi masa haduwa a nan da can shi ne kenan Allah ya ce ina miki ciki inna wuka na fiye to kenan shi wannan shi wancan dan aljanna a lahira ne kenan iyalai zai koma cikin nutsuwa da ya samu sakamakon shi shi kuma nan a duniya ne abin da ya kai shi haka inna wuka na fi ahlihi masrura a nan duniya mai iya cikin farin ciki mana abin da ya ga dama bai damuwa ko daya innahu zanna allan yahud iya magana ci aure shi baiwa ma a dawo ba mutuwa bala laka tabbatarwa na magana komowa ba mutuwa innahu inna rabbahu kana bihi basira mu ubangije shi yana danta abin da yake aikata ci gaba fala uqsimu bi shafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idha ittasaq لتركبن طبقا عن طبق
التي فلا أقسم بالشفق bana rantsuwa ko ina ina rantsuwa mai a shafaq lokaci ne wannan ja da yake kasancewa na rana in taje fadawa wanda sai in ya ɓace ne lokaci isha ke shiga shin a shafar wani lokaci na musamman mai irin wannan ja da yake na haɗawar rana ja ko hori shi da iya canza launin rana kayan ta kai lura mafi wa jani kuna a ce Allah ya rantsuwa da wannan lokacin wallaili wa ma wasa Allah yana rantsuwa da dare da abin da dare ya kusa walƙamar idan tasar Allah yana rantsuwa da wata lokacin da ya ta farkon cika kun san wata wani zai tsammanin cewa shi ne ke ragewa ya koma ƙauki hikimar Allah subhanahu wata'ala ya ma wata madara matakaiya da yake bi shi zaman iya matsayin tauraruwa kusa da cikin duniya da shi muke aikin ganin wata ya je ya dawo alaƙa shi da rana ɗanwa wannan kansa idan ka kace wannan lamari za ka san Allah bai hikima ne yanzu Allah ya tsara tafiyar rana da wata da sistem ɗin da aka yi muke ganin shi kaɗan kaɗan ya ƙare ya komo shi ne wata muna ga wannan haske ne ta alaƙar hasken rana da take haska shi alaƙa shi da rana koye wanda yake yi bayana da yake yi bisa ganin shi tsato ko gaba ɗaya ko rabi ko kaɗan wannan hikima ce ta Allah ba wata wani shugaba ɗaya ko ba ɗan ƙarami ya motsi ya zama ƙato a haka tsarin da yi ne mu da muke kallon shi haka Allah tsara kayan shi ya ce lokacin da wata ya cika wani kenan hasken wata ya tafarki wannan gaba ɗaya karshe dai bayan wannan rantsuwa jawabin rantsuwa Allah ce la tarkabunna tabaqan an tabaq mutane tabbas kuna hawan mataki saman mataki kowa ya bula shi wadda kana zuba tswara mataki mataki tun kana mani jini tsoka kashi aka halice ka a ciki kai zaman duniya duniya tambu da hanji ka kare zaman duniya tambu da hanji ka zo wannan duniya tamu ka kare za ka je kabari ka kare zo da abubuwan mu ne muke zira mataki duk wannan kowa ya matakin irin wannan irin wannan kowa da su ne kowa ya bai mataki kowa ya da kafinan ka zo nan ga kai da kana rayuwa to haka wannan rayuwa da muke ciki a yanzu ga muna a rayu ko muna kai da kawo sauran su kuma tare da waye gari muna barzaku muke ne kuma muna barzaku shekara na za a yi kuma tsaron mu zatar ahilin kiyama kuma ahilin kiyama yi sabi ina wuta ko aljanna muna kamar aljanna dun dai kiran mutane Allah wani mataki sau ke kuma wani mataki ko wata bi lalle da kuma mataki saman mataki hata kai karshe shine karshe iyaka gidan aljanna ko gidan wuta shine kurin fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir haka take kurin mamuni muke bolo wannan abun mu ne ake bolo tun kana ɗan labubu ga ganin zama haka zai har wuta kana dawa tun kana ɗan yawo a tsarin girma kowa ka nema kowa ka nema kowa gani ba mutakin gaji shi ka samu kanka dai kana a gidan ka har zuwa titi ka har zuwa gari ka zama kai man ya yanzu kai ma iya ba ka arabe kai ma kari ya ka shi kai ne da kuma duk kai ne duk wani tsarin haka Allah tsara mana yace za ku hau mataki saman mataki salaka ta fama da mulai فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ na'am fama lahum la yu'minun duk abu maki wai dan adam mai wannan matsayi Allah ke abin ma'ajabi wani me ya hana mutane me yasa ba sa imani dan adam me yake hana ka imani me gare ka da me ka dogara me kake ji da shi yake hana ka imani wa idza quri'a alaihim alquran la sujudu aka dan alqurani ba sa sujuda mana ba sa mai kauya ana karanta qur'anin ba sa mai kauya kan qur'ani la tabbali alladhina kafaru yukadzibu kurin dai Allah ya ka hore marasa imani kurin a kawo wani kurin su kareta kurin aiki su kurin kareta wa kurin ita ba alƙur'an ba da wata madogara ne ba sai ce wallahu a'lam bi mayun Allah a'lam bi mayun Allah ya san duk abin suka tara kun suka tare su Allah san komai kidan kamar mai ga nan ka bar su da Allah Allah ya san duk abin suka kusa ya san komai ke da su dan haka fa bashirun bi azabin alim
وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
Allah ce fa bashirhum bi azabin alim ka ba su albushur na ci akwai zama kamar zaman zuriya ta rasa hankali me kawo albushur a wuta asan albushur abu ne mai daɗi maka ci gaba da albushur don ba su da wani abu shi ka musu albushur kin azaba mai tsanani to amma wannan azabi sai Allah ya ware ta illal ladina amanu wa amilu salih amma banda masu imani da aiki na kwarai ke su ba su ba su alaka da azaba mai tsanani wanda suka yi imani suka yi aiki na gari lahum ajrun ghairu mamnun su suna da ma lada na sakamakon aikin su kuma ladan sakamakon da ba a baka yanke dan garba juzur sakamakon Allah ba iya kare har abada ne shine lada sakamako wanda baya yankewa har abada to Allah ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
Allah kan gurbin mara harkar sura insha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى العفو والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعرضنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه